بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da haɗuwa a wannan yammaci na juma'a yammacin hudu ga watan rabi'ul awwal hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da talatin ga watan Septemba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna karatu na daura a cikin littafin aqidatu arraziye wato matnu asli sunna wa i'tiqadu din wato littafin aqidatu arraziye wannan manya-manyan malaman na musulunci abu abu zur'atar razi da kuma abu hatimin razi wanda ɗansu shine abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim shine ke hakaitu mana da wannan aƙida daga mahaifinsa abu hatim da kuma abokin mahaifinsa shine abu zur'a kamar da muka yi tarjama su a tattakaice a cikin darasi da ya gabata za mu shiga insha Allah a cikin matanan kai tsaye darussan kuma na ne daga wannan makaranta ta mu ta Darul Qira'at Salafiyya Katsina Najeriya a wannan daura wacce muka saba yin ta ta kwana saboda wasu maslahohi da wasu abubuwa muka ce to ji Alhamis ba mu samu mun yi ba muka ce amma yau insha Allah za mu yi ta da yamma kenan Juma'a قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم al'imam abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim ɗan gidan shi malam abu hatim ne razi yake hakaito mana da wannan aƙida ta mahaifinsa abu hatim da kuma abokin na mahaifinsa shine abu zur'a ya ce sa'altu abi wa aba zur'ata radiyallahu anhuma ko rahimahumallah amma zahibi ahli sunnati fi usulid dini wa ma adaraka alaihi ulama'a fi jami'il amsari وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره وخيره وشره من الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون المهديون dan gidan Abu Hatim ya ce sa'altu abi na tambayi babana shine Abu Hatim wa Aba Zur'a da kuma Malam Abu Zur'a Razi da haka Abu Hatim Razi shi ma Abu Zur'a Ar-Razi sai ake cewa aqidatu Ar-Raziyini wato su dai biyu kenan wanda manya-manyan jigajigai ne a ilimin sunna manya-manyan malamai ne idan kana bi ta hadisai to dole zaka jinjina musu su ne suka rawaito mana sunna ta zuwa gare mu kamar yadda muka ji manya-manyan malamai ne tarihin musulunci babu yadda za a iya mantawa da su abu zur'a da su abu hatim ya ce na tambayi abu zur'a da kuma babana an mazahidi ahalus sunna akan menene tafarkin ahalus sunna menene mazhabi na ahalus sunna fi usulid dini akan abin da suke su ne ginshiƙai na addini menene tushe menene abin da yake asali shine jigo daga cikin mazahib wato matafiya ta ahlus sunna wa, wa ma adraka alaihi ulama sannan su wannan malaman guda biyu su Abu Hatim me suka samu malamai akai wa ma adraka alaihi ulama me suka samu malamai akai fi jami'il amsa a cikin dukkanin birane wa ma ya'taqidani sannan kuma waɗannan manyan malaman me suka kudurta na aqida faqala sai malam abu hatim da abu zur'a za su fara maka sardi su fara zubo maka tatacciyar aƙida ta ahlus sunna a salafiyya shine malaman suka ce adraknal ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa misran wa shaman wa yamanan fakana min madhhabihim annal imana tunan adafi ne akan wannan annal imana wal qur'ana kalamullahi wal qadara khairuhu wa khaira haka ake tabi akan ismu inna kenan ko to shine yake ce suke cewa mun riski malamanmu fi jami'il amsar a cikin dukkanin biranai na duniya hijazan makka da madina wa Iraƙan, Iraki, Misra da Sham da Yaman duka wannan biranen duniya ɗin. Fakana min mazhabihim daga cikin mazhabarsu shine annal imana ƙaulun wa amalun shine shi imani ƙaulun wa amal akwai zance ne akwai kuma aiki yazidu wa yankus imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa yanzu bil ta'ati wa yanqus bil ma'siya to sai ya fara maka da matsala ta imani shine ce maka kaga yanzu an ba ka maka maza ba ai ita qanun fil qalb ko da kana da ita qarin fil qalb to ai sai ka faɗa ka bayyana kuma ko da ka bayyana sai kai me kai aiki da haka zaka suna faɗa shi mal humaydi a cikin usulus sunna ai kawai cewa yi al'imanu ƙaunun wa amal. Gane ko, haka za a yi al'imanu ƙaunun wa yanzu wa yankus yana ƙaruwa kuma yana raguwa. Ai makaranta a cikin al'ara'is yazidu kullama na zidul amala. Wannan ƙasu bin naƙasi kama haƙa da nukila. A gani, yazidu kullama na zidul amala. Shi imani yana ƙaruwa duk lokacin da muka ƙara aiki. والنقص بالنقص in muka rage fa aiki shi ma imani sai ya ragu kama qad nukila abin da zai kara tabbatar maka da al'imanu yazid wa yanqus li yazdadu imanan li yazdada alladhina amanu to kaga ayoyi ma sun tabbatar maka da haka darasin mana usulu sunna na humaidi duk mun ta kawo ayoyi da shirin wannan abubuwa أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد وينقص وننتي أكيدة تسلف والقرآن كلام الله شيكم قرآن إنه من كلامه تعالى ومن قد قال منا سيصلح هذا والقرآن كلام الله شيء القرآن زنتان الله maganar Allah kamar yadda Al-Harras jazakallahu khaira a cikin darussan da ya sharhin wasiɗiya ya yi bayanai masu fa'ida game da mas'ala ta alƙur'an kalamullah walƙur'ana shi ƙur'ani da ka sani idan ka ce makhluk abin halitta ne ai shi ƙur'ani sifa ce ta Allah ko to ya za ka ce sifar nan makhluk kaga ba zai ba da haka shi ƙur'ani ba wai makhluki ba ne a'a magana ce ta Allah gairu makhluki shi Qur'ani ba wai halitta shi aka yi ba bi jami'i jihati ga dukkanin jihohinsa ta bangaren haruffa ne ko ta bangaren kaza kai Qur'ani dai kalamullahi ne laysa bi makhluq wa hadha al-Qur'an innahu min kalamihi ta'ala wa man qad qala minna sayusala wanda yace daga wajen mu ne ina cikin atufatul bawarawiya cewar sayusala Allah ya tsare mu kaga dai yanzu ka samu cewar a cikin wannan aqida ta magabata suna kudurta wal qur'ana kalamullah qur'ani zancen Allah ne gairu makhluq ba wai abin halitta bane bi jami'i jihati ga dukkanin jihohinsa wal qadara sai kuma qaddara ita ma khairahu wa sharrahu ta alheri ce ko ta akasin haka zaka ce min Allah azza wa jalla duka daga Allah ne kaddara mai kyau ce ko mara kyau ce to ana son ka yi imani da wannan cewar daga Allah ne wa khaira hadhihi al-ummati mafi alherin wannan al'umma ba'da nabiyiha bayan annabinta wani ne wanda yake shine khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyiha ibn tuniya ma ya gaya maka hubbu sahabati kullihim bi mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sabi'un lakin as-siddiqu minhum afdalu khilafatuna min ba'adi khairul wara fa qul li siddiqina kaga shine farko man daba qaulan wa maf'ala haka abubakar na siddiq shine wa khaira hadhihi al-umma mafi alherin wannan al'umma ba'da nabiyha bayan annabinta wanda fi kowani shine abubakar na siddiq shine abubakar na siddiq radiyallahu anhu wanda rasu a shekara ta goma sha uku bayan hijira thumma umaru to bayan nan kuma sai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bayan umar sai wa thumma uthman sai kuma uthman radiyallahu anhu sai kuma umar ya rasu a shekara ta 23 bayan hijira thumma uthman ibn affan sannan sai uthman dan affan shi kuma rasu a shekara ta 35 thumma ali ibn abi talib sai kuma ali ibn abi talib shi kuma rasuwarsa shekara ta 40 waɗannan da kaji wa hum وهم الخلفاء الراشدون المهديون سوني waɗannan khulafa da suke arrashidun almahadiyun wanda ba ka da kamar su wanda san su yake addini ne to yanda kaga an jero su kuma wanda muka da cikin tufa khilafatuna min ba'di khairul wara fa qul madha li siddiqina man taba qawlan wa maf'ala sai kuma wa yalil faisalul faruqu sai mene fallazi ba'du shine fallazi yusamma bi dhunnuraini thumma allazi thumma allazi itala kaga sannan sai ali kaga waɗannan sune wannan khalifofi guda hudu to zaka tabbatar musu da khilafa kuma haka suke da wannan afdaliya daga Abubakar sai Umar sai Usman ko sai Ali haka suke kamar yadda shi ma malam Ibn Abi Dawud ya baka wannan a cikin ha'iya da yake cewa ne ya kul inna khairan nasi ba'da muhammadin yace wazirahu kitman thumma uthman al-arju wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi da khairi munji to kaga haka suke abubakar umar uthman sannan sai ali wa humul khulafa sune dai khulafa ar-rashidun wa anna al-asharata wannan guda goma kuma allazi sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa shahida lahum bil janna ala ma shahida bihi wa qawluhu al haqq sai waɗannan guda goma waɗanda annabi ya ambace su ya shaida musu aljanna to muna nan akan abinda annabi ya bada wannan shaida wa qawluhu al haqq mazancin shi gaskiya ne a gani to su ma waɗannan sauran da da kina a kawo su guda shidda a a kawo su gaba da ba a baiti ba a kawo su sa'id bunu zubai zai sa'id bin abi waqqas Yaman bin Auf Sa'ad أبو طلحة طلحة أبو عبيدة فكذا إن كهذا سو سكتي ماذا هم العشر سوني قوما فقد بشروا فقد بشروا كلا ببشرى وكذا سوا فقد بشروا كلا ببشرى أو ويمة ولا تنسى باقي الست في سلك منع kada ka manta da su ya kamata gaskiya to a muku tara mun karanta a tufa da al'ara'is sati biyu ba kenan kowa ce ba haddace ba ajabul ajab eh gaskiya jama'a ajabul ajab duka bai tukana wani ya kamata ce zakon haddace abubuwan suna da yawa suna da yawa to wannan a ce kana ragewa kana turewa kada a zo a bakka baya kuma kai ta salati ina ga wani darasin baro bashi anan sai mu tashi watarahumu ala jami'i ashabi muhammadin walkaffu amma shajara tunna hada suke watarahum sai kuma nima masu attarahum ala jami'i ashabi muhammadin yin attarahumi akan nima masu rahama akan gaba ɗaya sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walkaffu amma shajara bainahum da kuma kamewa akan abin da ya gudana tsakaninsu na da jinjimu da siyasa da sauransu ana ai mahaifinka ne muka ce ya je ya bi wasu abubuwa ba za ka zo ba kai ta faɗa sai ka mi alkafu kai ta nema mashi uzuri a ai abin da yasa ai kun san baba ɗabi'a shi ce wani lokaci da ran shi ya ɓaci ne sai ya kaza amma ba halin shi bane a ganin mahaifinka ne to bisa su sahabbai wasu abubuwan ba za mu yi masu wani kyakkyawan zato ba mu nema musu uzurura wannan shi ne abin da ya kamata mu dinga kamewa ga dukkanin abin da ya faru tsakanin su za mu ci barki anan sai Allah ta muhimmin tashi wa anna Allah ala arshihi ba'inun subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah